الله على سيدنا وسيدنا محمد على آله حق قدره ومقداره العظيم نعم الثاني حسن الأشرة وحسن الأشرة حق على كلا الجانبين نعم الزوج وزوجته أعني فواجب على الزوج أن يحسن أشرته ومعاملته لصاحبة حياته وهي زوجته وكذلك هي واجب عليها أن تحسن أشرتها ومعاملتها لزوجها وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث يقول وآشروهن بالمعروف ويدخل تحت ذلك أشياء عدة منها أن يكون حالهما حال المودة والرحمة والمحبة وأن يكون حياة الزوجية قائمة على السكون النفسي حفظ الأسرار المشتركة ومن هذه الأسرار الأسرار الجنسية الخاصة الأسرار عموما يعني أن يحفظ كل من الزوج وزوجته أسرار صاحبه الأسرار العمومية كما يحفظ أسراره الخصوصية الجنسية وقد ورد ذلك وقد ورد في ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشار الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سيرها
a cikin wannan wato wannan fati na haƙoƙi wanda aka yi mushtarika haƙoƙin da aka yi sharin tsakanin miji da mata kamar yadda aka sani muka fara jiya to a ciki bayan mun magana akan cewa wato inganta mu'amala ta jinsiya da jin daɗi da jin daɗi na miji da mace kowanne ya ji daɗi da kowanne to na biyu kuma shine muke kai a yau shine kyakkyawan mu'amala labudda haƙƙi ne ga miji kuma haƙƙi ne ga mata ita ma kyakkyawar mu'amala da juna shi ya kyautata mata mu'amala ita ma ta kyautata masa mu'amala ita ma matar kuma duk inda aka ce kyautatawa kowa ya sani babu wani wanda zai ce ko ta ce ita bata sanya za ta kyautata mu'amala da shi ba ko kuma shi ya ce shi bai sanya zai kyautata ba wanda za su yi sharan din a'a ai magana mai waka ne da yake cewa kowa bata ya sani kowa gyara ya sani labudda kowa daga cikin miji da mata ya san yadda zai kyautata wa junansa wannan wannan kyautata da zan yi mata ita ma lalle za ta yi min ita wannan haƙina ne ita ma wannan abun haƙinta ne banda ni na karɓi haƙoƙina da ni nake da su ita ma ta karɓi nata da take da su amma wannan da muka yi tarayya za ta kyautata mu zan kyautata mata to wannan wajibi ne domin sadar da wato ainihin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗa a cikin alkur'ani mai tsarki cewa wa ashiru wannan bil ma'ruf ku yi mu'amala da su da kyakkyawa mata ba kyautata musu musu yadda ya kamata kai ma ki masa yadda ya kamata ko hira aka zo aka zauna ana magana to ki san me za ki faɗa wanda zai ji daɗi saboda mu'amala kai ma kar ka ɗauka kai ka girme ta ko kai ne oganta kai ne mijinta za ka saki baki ka faɗa abin da ka ga dama gare ta a ba haka rayuwar aure take ba tana da haƙi kai ma ka kame bakinka ka kiyaye abin da za ka gaya mata ka san kalmar da za ka gaya mata wanda za ta ji daɗi wajen shiryatarwa ma ka san ta hikimar da za ka yi labudda ne a mu'amala bayan ta jinsiya ta kyautatu to ko da daida hira a wajen mu'amala a kyautata ta sannan a cikin wato ƙarƙashin wannan abubuwa na kyautatawa akwai wasu nukuɗoɗi da labudda mu kiyaye su nukuɗa ta farko shine su bibiyan da mijin da matar kowane halinsa ya kasance tsakaninsa da ɗayan hali ne na soyayya wato da rahama da kulawa kulawa ta soyayya ke ki zama to duk abin da kike ji ko abin da kike yi da abin da kike kukulda da mijinki ki dinga kiyaye menene rahamar da za ki shigo da ita a cikinsu menene rahama ko wace irin abubuwa za a samu na ruzal na soyayya a hulɗa da mijinki kar ki zo ki gagagagaga da miji ko magana ko wata ira ko wani mu'amala da za a yi ko kun tafi a'a sai kin tabbatar menene za ki gabatar da shi a mu'amalar ku a yanzu dinnan wannan mu'amalar za ta nuna soyayya za ta nuna rahama sannan shi ma miji haka duk wani abin da za ka yi da matarka lalle ne ka kiyaye magana Allah nan da Allah ya ce tsakaninku mawaddatan wa rahama din nan to ka tabbatar ka samu fita da wannan yawwa saboda haka ita soyayya ta auratayya rahama da tausayawa yana ciki girmamawa daga kowane janibi ka ji tausayinta ta ji tausayinka shi sa za ka gama wasu daga larabawa suke son a yi auren zumunci wasu kuma suke ƙin a yi auren zumunci yan uwa ku tambaye ni saboda me auren zumunci macen da ka samu yar uwarka ta jininka ko jinin ya yi nisa jikar kakan kakan ko kai jika duk yadda da aka inda da jini to za a samu rahama wannan rahamar ita ce wasu daga talakawan larabawa suke bi in ka wuri yar uwarka za ka ga tana kulawa da abubuwan cin gida dan mai kuli-kuli ana halin wannan hali da ake ciki ba za ta ɓannatar ba dan wani abu da zai zama abinci za ta san yadda za ta gyara domin duk sanda za ta yi wata harka na kashe kuɗi sai tana tunanin yayanta ne ɗan uwanta ne auren jini kenan wannan kuma fulani za su gazgata ne kazan sai dai ya auro yar gidan inna wancan kuma ta auro yan gidan inna sai haka sai duk junansu ɗaya suna yin wannan sai wasu laraba kuma suka ce to wannan kaga a mu'amala ce wato take bayyanar da haka ƙara'inul ahawali aka fahimci haka amma waɗanda larabawan da suka ƙiyada su kuma da auren zumunci saboda suna ganin auren zumunci ba a samun cikakken shokin don jinin ɗaya ne ko me za a yi za a yi ne mai auren zumunci ba ina ziga ka ka ƙara aure ba sai ran na ka je ka auro ba ta zumunci ba sannan za ka san kai waye saboda jikin jinin iri ɗaya ne ba zai ba da shakkin sosai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aure na zumunci akan samu rahama a juna sai dai wajen sha'awa da mu'amalar jinsiya akan samu rauni sai muka binkita muka gano menene jinin ne iri ɗaya gurup ɗin jinin da naka matar taka ƙanwarka ce kai dan gidan baba wani ita kuma yar gidan inna wani dama can inda duk ta je ma warka ce to wannan jinin baya ba wa fawa ta jinsiya dama ta buga ta harba sosai a yi harka to shine kaga wasu daga cikin larabawa suna gudun wato auren zumunci saboda idan dai da wannan jini ɗaya ne to ba a samu irin wasu abubuwa na shokin yadda ya kamata wannan daga harshen annabi ne amma idan aka samu wannan aure na zumunci kuma rayuwa da rufin asiri da rahama komai yana daidaituwa za ka ga zai yi wuya kaga auren zumunci ta fito tana ihu ba abinci duk yadda za ta yi haƙuri za ka ga ta samu tana iya yin haƙuri kuma tana wato ainihin ɗan rufawa tana an kuma aka samu ɗan wani abu za ta yi maza ta adana ta tanada saboda wannan rahamar ta zumunci to idan ku aka samu ka mai hankali mai bin sunan manzo Allah kaje ka samu wace ba ta zumuncin ba sai ka mai da ita ta zama ta zumuncin dan za ka yi mata riko na mutunci da kyautatawa da in an ce ta tona asirin kama ba za ta iya ba ko to saboda haka wannan nukuda abar dubawa ce lallai sannan da nukuda ta gaba shine ya kasance rayuwa ta miji da mata ta zamanto ta kafu ta tsayu akan nutsuwa nutsuwa kuma ta zuciya ba nutsuwar karya ba a zo gida a ga gida na kyalkyali gida na haske firinji can dispensa can ac can komai ka gani masoyin duniya zai cika suwana na jin daɗi to wannan jin daɗin fili ne ba shi ake so ba wato abin da ake nema lalle a samu a rayu rayuwa ta zama ƙa'imatan ala sakunan nafsi nutsuwa ta rai ko da ba ko kwabo ba komai ba fanka idan da nutsuwa zuciya da shauƙin juna da kula juna za ka ga an rayu lafiya lau ba ka da komai mata ka ce ta ƙiba saboda irin matan mu kenan bari shi gara ne ba ka da komai ne za ka ji ana cewa sai ka je in waɗanda suke ganin su suke da jin daɗi su suke da kuɗi aka gama tattalakawa sai ka ji ana cewa ji mara zuciya tana zaune gidan talaka sai kiba take mai kurman jiki nutsuwa ce da ke da kike gidan kuɗin baki samu ba ita kuma Allah ya haɗa ta da miji na Allah ya haɗa ta da mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na girmama bayan Allah ga ta nan bulbul to wannan nutsuwar ita ce ake so don haka duk ginin da mutum zai a gida duk kayan alatin da zai sa kuma duk kayan da za a kai wa yarinya gidan miji na dukiya da duk abin da za a kai mata na jin daɗi lallai ne a ɗora ta a kan hanyar da za ta samu nutsuwa da mijinta nutsuwa kuma ba ta jin daɗi da ciye-ciye ba nutsuwar zuciya idan wannan ta samu to normal yana daga cikin abubuwan da mata ba su gane ba wasu wasu kuma sun sani don kasan al'ilmu katura turbaya kasar duniya wata rana wani balarabe a kufa yana zancen ilimi sai rina halina da ilimi sai na hali yana zaune ta taga yana zaune yana zikiri shi ne ilimin sai da na alhuwal ilmu sai kawai ya ji suna hira wani ya ce kai al'ilmu al'ilmu kasiru kattura ne ilimi yawa ne da shi kamar turbayar duniya sai ta so ya lebo ya ce kai bal huwa fauka ha laukanan ilmu kattura bila a haɗatuhu kullahu da dai ilimi kamar turbayar duniya ce yashin duniya ɗaya da kamar sa ne da tuni na haɗa na waya fa na haɗe shi to ilimi ya fi wannan to daga cikin fa'idar da ya kamata na ilmantarwa mai ilmantar da mata a nan shi kuma nan sirri mai karfi ne sosai kuma duk mace tana son wannan sirrin saboda haka ne yanzu mata ko yan uwana ne zan ba ku abubuwa ko ba sadaka ku yi mun dai addu'a idan mace tana so in tana da ciki ta samu haihuwa ba wahala to ta yi ƙoƙari ta daure ta cije kanta da ta ɗora wa zuciyarta damuwa ta yi ƙoƙari ko da tana da rigima da miji inda ciki ya samu ta yi ta kwantar da hankalinta kuma ta yi ma'amala ta nutsuwar zuciya da shi ta yi ta ƙoƙarin kyautata masa wannan yana taimakawa a dinga samun haihuwa lafiya idan mata tana da juna biyu ta samu nutsuwa kai ma kuma kana da hankali sai ka taimaka duk wani abin da zai tada hankali ya ana ta nutsuwar zuci ka kawar da shi kai kokari ka canja shi domin wajen haihuwa ta fara nakuda tana farawa a ce an samu kai lafiya babu wahala babu wannan yana taimakawa sannan mata suna da buƙatar wani sirri ko kafin ma a kai ga haihuwa wanda suke yawo suna kashe kuɗinsu suna ta shirme a ta zuwa yawon neman ni'ima neman ta zama mai daɗi kaza kaza duk wannan ta kwantar da hankalinta wannan wato sakunan nafsi nutsuwan nan tare ta same ta da kyautatawa da mijinta miji na da jin daɗin rayuwa da ita tana da jin daɗin rayuwa da shi hankalinta ya nutsu ko zai zo ya ce yau miji ya zo ya zazzage ta te ta tasbihi te ta neman taimakon Allah kan damuwa ta zaune mata tana gama ta ji ta ji daɗi ta yafe dama ke ai ya isa ya zage ki wacce ba ta da miji haka aka yi rigima miji ya zazzage wata ta tawo gida ta tawo mata almaci ke ki da Allah wacce ba ta da mijin waye zage ta wannan zamani na nauyin miji a'a ko mutum ya kama ihu an bata masa rai ni wani zai wa haka ni za a yi wa haka in an zo za a zauna a mai da yadda za a yi sanja ta ce to ai yawan rai ne kakanninmu sun ce in har mutum ya gamu da an bata masa rai ya da Allah wanda ya mutu an bata masa ne ko ku wannan bata maka rai da wannan dan uwa yake maka yanzu ka so a ce yau ka mutu dan kan gobe ya ma da kai nake a to saboda haka sai mutum ya tsaya ya da Allah ya yi kokari ya nutsu ita ma matar in miji ya zo ya zage ta ko ya ci mata kokari ta nasu ta fara gode wa Allah shi dai na farko ya isa dan hakkin uwa da uba yana kansa shi yake kula da wannan sannan kuma shi ne miji sannan kuma ki gode Allah da kike da mijin amma da zai zage ki zawarawa nawa ne sun rabu da mijin wata ma dukanta yake yi yanzu ne ma take dan Allah ya mai da ita ba haka ba ne to saboda haka mace wayannan sarori da na bayar sadaka don a rike sosai kwantar da hankali sannan makuda ta gaba shine kiyaye sirrori wanda kuka yi tarayya da ke da mijinki akwai sirri da miji da mata duk duniya ba wanda ya san su ba mai shiga sai su to ki kiyaye wannan sirrin kai ma ka kiyaye wannan sirrin wannan sirrin an yi nasara ya yi daɗi a goda Allah a shiru wannan sirrin a ba a yi nasara ba bai daɗi ba za a koma a nemi Allah ya gyara ku kiyaye ku shiru duk wani sirri da tsakanin miji da mata ne ba sirri ɗaya ba ne ana da iya musarta shi da cewa yana da nukudodi shi ma daban-daban na farko za a iya cewa sirrin jinsiya na hulɗar miji da mata na aure na miji da mace wannan shine na farko babban da kowa zai kiyaye ya rufe kada mutum ya je ya ci abin da bafulatani ya yi shi yana can yana kada shanu an masa aure bai san me aure ba ana kadaita da mace a yankuwa kada na bugo da yawa ko da yake ka zan niyyar da nake wani lokacin in na taɓo babban amini na ba fulata ne sai na juye ni ma shi ne shi ba fulata ne kawai abin da ya sa a gaba yake yi saboda haka kiwon nan da zai je ya kora shanu ya fita kusan asuba ya dawo tsakar dare ya kora su garke ije ya wake-wakensa ya sha madara ya kwanta sai da suka yi wajen wata tara a haka shi bai san wai ana kula mace ko ita ma dama ba ta sani ba kaji bayan Allah wannan fa ilimin ladunni ne akwai ilimai goma sha bakwai da ba a koyar da su dan ban taba ganin yadda aka ce yau ga yaro za a yi masa aure bari a kai shi makarantar da ake koyar da jima'i ba an taba ilimin ladunni ne na farko ko yau a haifi yaro a ce bari a fara kai shi a koya mai shan mama ilmin laduni ne Allah ne ya ba amma shi ba fulata ne dan abin da ya sa akan a gaba shi yake kawai shi wannan ladunin ma ya watsar da shi to shine aka yi musu magana lalle ga yadda ya kamata ku dinga kiyayewa ga shi yadda za a yi kai kai aka yi musu fada aka ce to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya je ya samu matarsa suka kwana ya ji cewa ladun nan ya fahimce shi ya shiga ya komai kaga sirrin nan na farko mai nukuda asrarul jinsiya ya zo ko ai sai a rufe to shi da yake dawowa sai can magaruba ko cikin dare rannan kawai ba fulata ne sai ga shi ya koro shanu wajen karfe ɗaya na rana gida lafiya aka ce a ya kai su garke kuma ita matarsa tana can ciki ɗaki wajen wato iyayen kacan gandu ta shiga can ana ta aiki za ta koma wajen iyayen da ya kulle shanu sai ya taho sai aka gan shi ya shigo gida daga shi sai wando ya cire riga ya ajiye malafa ya ajiye sanda sai ya tafi can wajen su inna zai kira wa amarya sai ya ce kai amarya ka za mu je miya nan na jiya ya dawo gaskiya to irin waɗannan su ne ake so a sararin jinsiya ɓoye su ake shi kaga ko ina jin da aka yi karatun sigina baya nan shi to saboda haka waɗannan ana kiyaye su abu na biyu na sirri da za a rufe baki ɗayan lamura na sha'anin naka na mu'amalar miji da mata ana rufe su tsakanin kai da ita ko da wani abu ne na duniya na mu'amala ko da wani abu ne za ka siya ko za ka sai mata ko za mu je mu yi siyayya kai da ita ko kuma za ka je ka yi mata wani abu ko kuma akwai wani abin da za ta yi maka ko za aka dai su kuma wannan ba na jinsiya ba na mu'amala yaumiya ce wacce take zahiriya wannan labudda a kiyaye su saboda haka da makamantan irin waɗannan abubuwa na sirrin rayuwa haƙƙi ne akan miji ya kiyaye ya rufe ya ɓoye wa mata haƙƙi ne akan mata ta rufe ta ɓoye wa miji amma ɓoyewar ba wai ta ɓoye masa kar ya sani ba a ta ɓoyewa waninsu kada wani ya san me ake ciki amma a nan ba ba mace dama na cewa ta ɓoye wa mijinta komai da komai za ta rufe kar ya sani ba haka ake nufi ba ko me za ki yi kina son Allah ya cika abin ya yi Allah ya sa wa abin albarka to sai ki gaya wa mijinki muna shirin wani abu kaza da suwa ne amma ba wanda ya sani na ce zan gaya maka dama ba za ki ba sai kin nemi izininsa amma in yana da wata harka yana da dama ba sai lallai kin sani ba illa iyaka a gama nikan a baki garin in wani harka yake yi zai je abin nan ya kokari yana ta kokari zai iya cewa dai da ita muna cikin wata hidima ki daɗa taya mu da addu'a Allah ya cika mana abu to in ya je komai daidai za ta ji amma ba lalle ne ya boye mata ba kuma ba lalle ne bai bayyana mata amma duk wata harka wacce ta shafi junansu to su dinga kokari suna wato taimakawa ko akan wannan harka ta rufe asiri na tsakanin miji da mata annabi alaihi salatu wassalam ya ce kamar yadda hadisin da abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya rawaito daga manzon Allah annabi ya ce inna min asharrin nas inda Allah manzilatan yawm al-qiyamati yana daga mafi sharrin mutane kakaf wajen Allah a ranar alkiyama wanda zai fi zama wulakantacce wajen Allah a ranar alkiyama an rajulu ya fa ila mura'atihi wa taqwa ilai mijin da zai je afka kan matarsa ya jima'i da ita shi ma ita ma ta jima'i da shi sun bayan shiru sarraha sannan ya gama ya tashi ya fita ya dinga faɗar sirrinta ya take ya take yi me take yi to wannan a ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa wannan shine babban wawa wanda zai kunshi musiba zai kunshi bala'i akan haka wannan hadisin manyan mazaje daga cikin masu ilimin hadisi sun tsaya akan hadisin nan sun masa sharhi daga cikin wanda suka yi magana akan wannan hadisin shine imamun nawawi rahimahullah imamu nawawi yana sharhi a wannan hadisin yake cewa wannan hadisi yana nuna haramcin wato buɗe sirrin namiji da abin da ya gudana tsakaninsa da matarsa na daga lamuran jin daɗi na mu'amalar mace ko kuma siffanta abin da yake tare da matarsa ko ita ta siffanta abin da yake tare da ga mijinta abin nan na aikatawa ne ko na faɗi ne ko wata hira da mace ta yi da mijinta wacce take ba da wacce zai irin wannan sai shi balle zamani na tonan asiri zamani na handset ki buga kawar ki kice ga abin da mijin ke yan mata bugo miki tana gaya miki hirarta da mijinta ki dubi Allah ki mata nasiha ki ce a wannan ba kyau ki dinga boye irin wannan in dai zance ya kai ga haka kawata to ki daina faɗa Allah baya so ai mun ji labari cewa wannan haramun ne annabi ya hana ki daina haka to ke ma kuma karki saboda haka ballantana kuma masu bayyanar da mujarradin ya akai jima'i yaye da matarsa ko tana ba da labari ya mijinta yi wannan babu kyau kowa ya shiru don faɗin wannan abun da bayyanar da shi da wani to ba bayyanar da alheri ba ne mace da za ta yi magana faɗin sirrin mijinta ya take da shi ko ta wace harka ce ma ba alheri ba ce maganan nan miji kuma in zai faɗi sirrinsa da matarsa ya dinga faɗar kaza kaza wata ma sata take yi matar duk ba musiba ba ce to kai shiru ka rufe kai ta mata addu'a Allah ya raba ta da satar in ya so idan ta ki bari ne ka ka iya kokarin ka ka sanya da zaka wani dattijo ya ce shi kullum matarsa fitsarin kwance take fitsarin kwance ce duk 'ya'yan nan da ta haifa suwa na suwa na suwa ne yau shekarar mu 61 da ita amma fitsari karon kalla ba a wani ce duk tawada ƙauyen nan ta ƙare don rubutu shi duk tawada garin nan ta ƙare amma da yake bawan Allah waliyi ne abin da ya dame shi muna yara yazo yana faɗa malam babba ya ce malam babba ya ce to ko shekara ɗari ce tana yin fitsari da gayo ta daina wallahi nan da nan aka yi tofi a ruwa aka baya har bawan Allah nan ya bar duniya daga baya bayan bayan wafatin malam babba ma ya rasu amma da yake gaya wa malam ya ce duk ta wadda garinmu ta ƙare saboda rubutu shi babba ne ko da wani gida rubutu ake a kawo maganin to wannan bayan allah ba sa faɗa manzo yana nan da amaryarsa kamar te kamar kamar hurin ini amma shargaɗe shi take da fitsari wani kuma yana nan kace zai zai tsawa ƙasa ta buɗe amma kullum matar sai ta wanke bargo don makawa yake amalala ne amma shiru suke yi rufa duk irin waɗannan sirrarrakan ba wai sai na jima'i ba kaɗai saboda idan ka zo za ka faɗa sirrin matarka yanzu idan matarka ta nemi ka ɗauke ɗauke Allah ka sauke Allah ka yaye idan ka je ka faɗa kana faɗa masana rayuwa da rayuwar da ɗan da irin wato tauraron ɗan adam ɗan adam yadda yake juyawa na na adawa in suka in ka faɗi wannan ka tona kan kasiri domin shi sata na mace haɗari ne in ka koma ƙur'ani za ka ga abin a tantance in dai mace na sata to zai yi wuya ba ta haifi ɗa ɓarawo ba in dai mace na sata tare da cewa Allah ne yake yin yadda ya so alkur'ani kaga inda sata ce sai a ce namiji ne zai sata da ya zama barawo dan shi namiji a sata shi aka fara ambato asariku wasariqatu to sariqatun can nan ne nauyin sikelin Allah ya kai can inda ka samu mai sa nake gaya musu duk wannan ya gama ta sana sata ya kokari ta bari in ba za ta bari ba kar ka bari ta samu ciki da kai ka kawo wa zawiyar macorin kacos ai duk almajirai kowa na ke faɗa kaga matarka na ɗauke-ɗauke ko ta je ta kwaso wani abun ka zo ka to wannan ƙoƙari ake a roƙi Allah ya raba ta hikima to yanzu idan matarka na yi sata ka je kana ta gaya wa abokanka ainihin nan ma dubu hamsin na zo da su shege sai da ta zari dubu takwas to wa kaiwa su suna nan suna auna ka duk yaran da ta haifi yaya sun san wannan abin yana nan tare da su kaga ka tona idan kuma mijinki yana bin mata yana yawo fage sabon gari kina da damuwa addu'a za ki ta yi kawai ki kama kafa da manzon Allah idan da wani wanda kike ganin za ki sa ya gaya masa ko a kira ku a yi muku magana ko kin san wata hanyar da za ki bi da zai zama sirri wani bai ji ba to ki saboda me in miji yana biye-biyen neman mata kika zo kika kururuta zancen ke ga kamammiya ke ga mai miji to kanki kika tona wa asiri a wajen zina duk wanda ya sake namijin da ya yi zina to zai yi wuya ɗansa ko ‘ya'yansa da jikokinsa ba su can zina ba in dai zina ce namiji ya ce ita ya ɗauka ya yi ko ita zai yi to ‘ya'yansa ka bar maza ko mata zai yi wuya sai dai wannan Allah ya tsare amma ta ya haifi mazina ce in kuma ka koma ƙur'ani sai ka ga cewar ba shi ne a nan ba wajensa na sai ka ga mace ce zaliyatu ko wazzani to shi ma'anan sai Allah bisa adalcinsa sai ya gangarar da sikelin sai ya fi nauyi akan namijin shi sa ake so maza su tsaya tsayin daka su bi Allah su kiyaye domin idan namiji ya yi zina to ya ɓata al'umma da yawa ne zai iya yi wa wannan gadon ba zai tsaya ba sai ya yi nisa jikan jikan jikan jikan ɗan kama sai wannan jinin ya same shi ya yi zina kuma ita zina damun mai yi take ta damu ko daga baya ta kuma damu sauran al'umma ta haifar da tsiya wata kuma an an fara ta ita zina ita ce take da wata sufa irin ta hasada ka san hasada ce ba a bari to idan mutum ya sake ya zina ko kana kyala matarka ka tafi wajen matan banza to in mutum ya samu kansa cikin wannan bai nemi kamun kafa da annabi ya yi kokari Allah ya tsare shi in ya fara to bari yana da wuya kuma koyin za ka yi tunani ka je a garinku ka san wa ka taba sani mai neman mata shekarar ka nawa rabonka da shi yanzu ka je za ka samu ba raguwa abin ba ke yi karuwa yake in an fara zina ba ta ba a bari wata rana wani daga cikin almajiran shehu dan fodiyo allah ya kara ya gare shi yana cikin yan fada sosai na gaban shehu ɗansa kuma gashi nan ya zama babban saurayi barnar da yake a gari ta isa tun yana aure gidajen matan aure da daddare amma da rana tun kaɗe bai bayyana ba duk ina ya gama ci abin ya damu uban rana an gama wata rigima an kame shi yana hannun mutane a rike an ɗaure shi ya je yawa wata mata cikin da rana bayan jiya da daddare ma an kama shi to shi kuma almajirin dan fodiyo ne babansa yana zaune gaban shehu abin ya dame shi sai yana ta hawaye sai shehu ya ce me ke damun ka ne sai shehu ya sai ta almajirin ya ce shehu abu ɗaya na kaso ka bani shehu maganin zina nake so ka bani maganin hana zina ya ce wane maganin zina kar a fara kawai shi sa duk shashancin da mutum zai yi kiyaye saboda haka a kiyaye sirri irin waɗannan suna daga cikin nakudodin sirrukan da ya zama wajibi kuma haƙƙi akan miji ya kare wa matarsa ita ma ta rufe ta kare haƙoƙi ne wannan da suka shafi mu'amala ta ɓoye da mu'amala ta fili amma su gum su nemi mafita gurin Allah Allah ka dafa mana Allah ƙara annabi daraja alhamdulillah